النوع الثالث حرفان ترفعان الإثم اسم وتنصبان الخبر الاسم
ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وهما ما ولا المشبهتان بليس نهو ما زيد قائما ولا رجل حاضرا ومشابه ومشابه ومشابهتها ومشابهتها بليس من حيث إنما لنفع الحال والدخول على المعارف والنكرات والمبتدأ والخبر ودخول الباء على خبره كما أن ليث كذلك وإننا إنما هي للنفي والدخول على المبتدأ والخبر دون نفي الحال نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بايا هكا yau juma'a 25 ga watan rabi'ul lisani hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara da 1442 wanda ya daidai da 11 ga watan 12 shekara 2020 miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam ita ba dai rana ce da muke karanta al'awamilul mi'atu al-jurjaniya littafin da babban malami abdulkahir al-jurjani ya rubuta akan wasu awamil ma'aikata a larabci ko a ilimin nahau wanda dai mun sha bayani mai ake nufi da al'awamil tun darasi na farko mun yi tarifin awamil lugata wasu ilaha da kuma aikinsa biyarsa aka kira shi ma'aikaci littafi ne mai matuƙar mahimmanci saboda yana koyar da kai wasu abubuwa da suke kawo canjin lirabi a kalmomi idan ka ga rufu'a to me ya kawo rufu'a in ka ga in ka ga nasba me ya kawo ta in ka ga jarra me ya kawo ta to yau zamu tashi an-naw'u thalithu nau'i na uku cikin al'awamilu al-lafziya al-qiyasiyya kuma mai nau'i na farko sune huruful jarri mai nau'i na biyu hurufun tansibul lisma wa tarfa'ul khabara to yau zamu yi nau'i na uku harfani tarfa'ani lisma wa tansibani al-khabara wanda an samu ƙari su kuma wanda wannan darasi shine darasi na tara Mala ce akwai haruffa guda biyu, tarfa'anil lisma suna yi wa suna rufu'a su su biyu, watan sibanil khabara suna yi wa labari nasaba. Suna yi wa labari nasaba, wato za ka ga suna aiki kamar aikin kana. Eh, mun san kana aiko? Mun yi ta a littafin ɗan wardi, ko ba yi ta ba? to to akwai wasu harfa guda biyu da suke aiki kamar irin aikinta sai dai ba ma'anarsu guda da ita ba wanda wayannan harfa huma su ne ma akwai ma ta korewa ɗin ba ma asila ba bismil mausul ma ta korewa irin ka kore kaza wanda za mu je insha wala haka akwai la ita ma ta korewa to wayannan almushabbahatani bi laisa su ababen kamantawa ne su biyu da laisa kusan ma'anar su ɗaya da laisa aikin su ɗaya da laisa wanda laisa min akhawati kan ko an manta to ba manta ba ko to saboda haka cikin kana da yan uwanta akwai laisa to ita laisa ɗin nan mun san ma'anarta to wannan ma'anar tata wayannan harukan guda biyu suna da irin wannan ma'ana sun yi tarayya da ita kuma wajen aiki da korewa na misali na hau ma zaidun ka'iman zaidu ba a tsaye yake ba zaidu ba a tsaye yake ba to ma za ka ce harfu nafin mabniyin ala sukuni mushabbahatu bilaisa zaidun sai ka ce ismu ma marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir qa'iman khabaru ma mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir to zaka yi cire maɗin kuma ka ce laisa zaidun qa'ima kaga dai yawowa duka abin da ne ko to za mu ji dalilin da yasa aka ce ta yi kama da laisa zai faɗa to sai na la wala rajulun hadira wala rajulun eh hadira ita ma wannan lamun yi ta annafiya lil jins ko ba yi ta ba to ita ce eh wala rajulun hadiran ba wani mutum da a halarci kaga wannan nafiyul jinsi zai iya yiwa akwai mace tun da rajula an ka ce to shi yasa an ka kira ta tana kore jinsi yanzu cewa la rajulun hadiran ma'ana kowane irin namiji babu wurin in dai ya siffanta da siffa ta rajul to haka yadda kai la irabin waccan haka za ka yi la harfu nafiyin mabniyun ala sukuni rajulun ismula مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صيغ الآخر حاضرا اسم خبر لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه تونن to ita wannan ma tun a wancan darasin duk mun yi bayani a kansu a cikin littafin ɗan wardi wanda ta zo a ƙur'ani ma haza bashara a yusuf to a irin wannan maci kai wannan ba ɗan adam ba ne kaga korewa ne ko haza ɗin nan ismul ishara ne bamniyun ala sukun shine matsayin ismu ma annabiya fi mahalli raf'in bashara shine khabaru ma mansubun to muna da la a ƙura'ani? mun kawo ta lokacin eh to kawo muna Allahu la ilaha illahu wannan ya kowa ya haddace wannan aya to sha Allah Allah ya taimaka ta wa mushabahatuha bilaysa min haisu to dalilin da yasa aka ce sun yi kama da laisa sun yi kama da laisa ne min haisu ta wa'annan hanyoyin da za a faɗa inna ma ita ma tabbas ita ma takan zo ne linafil hal don kore hukunci wanda yake halarci ita mi eh ma ba ta kore alwakatul madi ba ta kore alwakatul mustaqbal dama lokuta uku ne akwai wanda ya wuce akwai wanda mi to shi alhal akwai wanda kuma nan gaba zai zo to ita ma in za ka kore abin da ake yi a yanzu shi ne sai ka yi amfani da mi eh shi ne aikin ma kamar can da ya ce misali ma zaidon ma'ana yanzu to kun ji dalili na farko kenan kakka ce ma zaidon ka'iman kuma kana nufin jiya ba a yin haka ko kuma kana nufin in an jima eh kun gane ma'anar ko to sai ya ce kuma dalili na biyu waddukhuli alal ma'arif ita ma tana shiga ga ma'arif mun san al ma'arif as-sab'a ko ma'arif mun yi su a danwar a farko farko ma kuma mun yi su a cikin nazumi na al'amuridi to tana shiga ga ma'arif kamar zaidu misali kaga zaidu ma'arifa ne ko ba ma'arifa bane yawwa to haka ita ma laisa tana shiga ga mm, ma'arifa haka kuma laisa tana kore alhal wasu kuma sun ce a linafin mutlaq ita laisa tana korewa korewa ko wace iri zaka iya kore abin da ya wuce da ita zaka iya kore abin da yake yanzu zaka iya kore abin da yake nan gaba to ka gama ta yi fuska da ita da ɗaya daga cikin lokutan nan na tsakiya shine mi alhal wanne kirati haka nan ma tana shiga ga na kirori kamar yadda ka ce ma zaidun ƙa'ima to in ka gara ma za ka yi cire zaidu sai ka ce ma rajulun ƙa'ima ma rajulun ƙa'ima kaga rajulun mine ne to haka za ka yi cewa laisa rajulun ƙa'ima kaga nan sun yi kamanceceniya walmubtada'i wal khabari sannan suna ma tana shiga ga mubtada da labari don asalin zancin zaidun qa'imun to amma tunda an shigar da ma to shine sai hukunci ya canza aka ce ma zaidun qa'iman wal khabar da labari wadkhulil ba'i ala khabarihi kuma ba'un tana iya shiga ga labarin ma in ka gada ma za ka yi cewa ma zaidun bi ka'imin zaidu ba a tsaye ki ba to haka za ka yi cewa laisa zaidun bi ka'imin sai ka shigar da bi eh yawwa kamar bada Allah ta'ala wa mallahu bi gafilin ka gani an ka shigar da harfi jarrin ko to irin wannan ne sai ce kama anna laisa kazalika duk wa'inga abubuwa da kaji an faɗa to ita ma laisa haka take ashe kaga mata cincinta a kira ta da almushabbahatu bi laisa to sai wa inna la sai la inna ma hiya lin nafi ita la takan zo ne domin domin korewa domin domin korewa ita tana kore al-mustaqbal la in kana son ka kore abin da zai zo nan gaba haka wasu malamai suka faɗa misali in ka ce la rajulun hadira to kana nufin nan gaba ba yanzu ba a ra'ayin wasu malaman nawa ma'ana mutumin nan ba zai zama a halarci ba amma ba yanzu ba kuma ba inda an kauce ba amma gaskiyar magana la ita ma li nafil mutlaq eh in ka ga dama kana iya kore lokacin da ya wuce da ita in ka gada ma kana iya kore lokacin da ake ciki in ka gada ma kana iya kore lokacin da zai zo kamar dai laisa wannan shi ya fi inganci an fahimci wannan ko waddukhuli ala al-mubtada'i wal khabari kuma ta yi tarayya da laisa saboda shigalla akan mubtada da labari amma duna na fayil hali kaga ya zaɓi wannan ra'ayi na farko amma ita la ba ta kore hali sai dai mustaqabali eh amma dai wannan ba daidai ba ne domin faɗin Allah ta'ala la ilaha illa huwa me ma'ana ba abin bauta da cancanta to wannan nafayi ne mutulaki inda an ka fito da yanzu da ni to wannan shine daidai saboda haka abinda mala ya faɗa nan akwai abin dubawa a ciki to mun fahimci wannan nau'ukan guda biyu ko ko a tsaya nan eh to ba sai ka kawo dubu in kaga da ba ba ai an azar kaga hanya eh fa is ala qawli takun allah to da haka ba komai sai an kawo ma ba to bari mu kara ko kaɗan ne annau'ur rabi'u nau'i na hudu hurufun tansibul lisma al mufrada faqat wasu haruffa da suke wa suna guda ɗaya ba biyu ba yanzu mai magana suna biyu ko to su haruffan nan suna guda ɗaya suke wa nasaba su bakwai wasu kuma su ce shidda amma dai shi malam bakwai ya kawo wahiya sabi'atu ahrufin harufan nan guda bakwai ne na farko alwaw wawun wadda takan zo bi ma'ana ma'a wawul ma'iyya ke wadda ita ma an yi ta anan wawul ma'iyya ina misali na hau istawal ma'u ba ma'a ba istawal ma'u wal khashabata ruwa ya daidaita tare da ici tare da ici mana daidai lokacin da ruwan ya daidaita to daidai lokacin shi ma icin shi ma ya daidaita wannan shi ake nufi to wannan wa ba ta adabi ba ce inda ta adabi ce sai a ce wal khashabatu sai zan takadiri istawal ma'u wastawatil khashabatu kamar yadda ruwan ya daidaita to shi ma ita ya daidaita to amma a adafi ke amma a nan da aka ce wal khashabata wannan wawan mai iya ce ma'ana ruwan ya daidaita shi kadai tare da kuma itaciya shi ne abin da ake nufi an fahimci wannan zakyau eh wawul ma'iyya ke to in ka zo li'irabi kaga abun da sauki ko istawa dai fi'ilun ne mabniyun alal fatahatil muqaddara alal alifi mana'a min zuhuriha التعذر لأن الألف يتعذر تحريكها بليكما تك الله يا شيخ الماء أها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و واو المائية مبني على الفتح لا محل الخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو سيف العرب شيء خلص to mai son ne karin bayani yana iya komawa ga dan wardi zai samu cikakken bayani wa yuqalu lahu al-maf'ulu ma'ahu shi al-khashabata dinnan wanda yazo bayan wawan ana kira ne da al-maf'ulu ma'ahu wanda aka yi aiki tare da shi ka gani kenan daidaitar da ruwa yayi yayi shi ne tare da itacen ba shi iccen yadda daidaita da kansa ba ba shi ya istiwa'i ba wa huwa al-mazkuru shine abin ambato ba'da al-wawi bayan wawun al-ka'ina wadda ta kasance bi ma'ana ma'a amma Hussein tana daukan ma'anan ma'a me ma'anar daukan ma'anan ma'a yanzan kana yi cire ta ka kawo ma'a kenan zaka yi cewa istawal ma'u ma'al khashabat larabcin duk guda ne istawal ma'u wal khashabata amma yanzan ba ta da ma'anan ma'a kila yanzan ta adafi ce to wannan bai halatta ba wanda dai mun yi bayani ma inda suke bambanta ina ya halatta a kawo wawul ma'iyya da ina ya halatta a kawo eh wawul aqaf darasi na nawa ne a dan wardi hmm sha ai ba mu kai sha shidda ba malam eh ma'amulil fi'li eh tare da wanda aiki yayi aiki a kansa ina ma'amulul istawa anan alma'u eh shine ma'amuli na istawa eh istawa shine amil din alma sai harafi na biyu a gurguje eh wa illa akwai illa ita ma tana tana nasaba amma lil istisna'i ita ma in an zo da ita da ne istisna'i wanda shi ma wannan babin an yi mi an yi shi ko da kashe-kashensa da hukunce-hukuncensa na hau misali ja'anil qaumu wannan wani irin istisna'i ne almujab attam jayyid almujab attam cikakke ne sannan kuma wani nafayi bai gabace shi ba ba ce ma ja'ani alqaumu ba ko yawwa sannan attam ne me yasa saboda zukirar zikiral juz'ani ma'an dukkanin bangarorin guda biyu an ambace su al-mustasna minhu da al-mustasna masha Allah to yanzu zaidan din nan kaga menene mansubun ne bi illa bi adati listisna eh zaidan sai ka ce mansubun bi adati listisna wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun sai mi waya sai harafin kira nida'i kenan ko nahau ya rajulan ya rajulan wanda shi ba mu kai nida'i ba a dan wardi ko to za mu zo kan shi insha Allah to amma ba ko ina ya'un nida take yin nasaba ga suna ba don kiran nan kashi biyu ne shi munada din nan in ya zamo na kira ghairu makasuda to sai a yi mata nasaba in ya zamo alami sai a gina shi akan dhamma kamar ya zaidu ya nuhu eh to sannan in ya zamo nakiratun makasudatun shi ma buniya ala dhammi to ka kashin farko kawai mala yake nufi shine nakiratun ghairu makasuda ma'ana nakira ce wadda ba kowa ake nufi da ita ba idan ka ce ya rajulan to ba wanda kake nufi kowa na da damar ya ce na'am in dai shi rajulu amma in ka ce ya rajulu ya rajulu sai ka yi don magalamun to wannan na kira ce akwai wanda kaka nufi akwai almakasudu bin nida yawwa to kun gane wanda ake wa nasaba eh na kiratun gairu makasuda yawwa kuma ita ya dinna akan kawo ta ne niyabatan eh anil fi'il takadirin zancen onadi rajulan ina kiran mutum to laraba ba su haka sai a shafe onadi fi'ilin wa fa'il sai a kawo ya ya dawudu ai onadi dawud shi ne takadiri eh saboda haka ya dinnan harfu نداء مبني على السكون رجلا نكرة غير مقصودة منصوب بياء النداء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صيف الآخر سنة هذا في نبي شيما نكرة أكوي آيا آيا باتاري دا شدة با با آيا با إيه. آيا رجلا إيه. يا كي متون kaga ba a yi nan ne ba amma ka ce ya rajulu ya mutumin nan kaga wannan ka yi ta yi ne amma ya rajulan a ya rajulan ya mutum to kowa na da damar ya ansa zaidu na iya ansa muhammad na iya ansa bakar an duk suna iya ansa don duk mazaje ne wahaya sai harafi na uku na mi to ita dai ya ta harko ta zuwa ƙur'ani ko a yafa zukirat fil ƙur'an ko babu ta to akwai haya shi ma harafin kira ne na hau haya rajulan ya kai mutum to duk dai lerabin ɗaya ne sannan akwai ai tare da sukunin ga ya'un ai ai rajulan ai rajulan ya kai mutum sannan akwai walhamzatu na hau a rajulan a rajulan wannan kan ta zuwa ƙurani ko? eh? ko ba ta zo ba? ba ta istifhami ba ta nida'i to mal yace wa hadhihi al-khamsatu lin nida'i wa inna harufa guda biyan ne duka ana kira da su hmm biyan ne shek karka kawo mana rudani ittaqillah wa hadhihi al-khamsatu lin nida'i wa inna harufa ana amfani da su domin kira menene kira wa ma'anar munada abinda ake nufi da abin kira wa huwal matsalubu iqbalu shine wanda ake neman ya fuskanto bi harfi na'ibin da wani harafi wanda yake wakilci manaba ada'u a madadin ada'u ko unadi duk sanda ka ce ya rajulan to ma'anarsa ada'u ko unadi lafzan kuma wani lokaci akan kawo harafi a lafazi kamar yadda muka ji au taqdiran akwai kuma inda kaddara shi za a yi amma hau akwai shi na hau misali yusufu a'rid an haza ai ya yusuf in ka zo wajen tafsiri haka zaka fassara ya yusuf amma wajen tilawa ba ba a cewa eh don in baka kaddara shi ba to ayan ba za ta fassara ba yadda ya kamata ma'anar shi ya yusuf a'rid an haza ka kauda kai akan wannan to wannan kaga akwai harafin nida takadira to sai ga yadda ake kiransu ba wai ko ina za ka yi amfani da ya'un ba ba ko ina za ka amfani da hamza ba ba ko ina za ka amfani da aya ba ko haya ko ai ko wane da inda laraba sun ka aje shi to shine zai gaya mana waya ita ya ta farko iftassat ta keɓanta ne bai an yunada bai halƙaribu wal ba'idu wal mutawassitu ita ya da abin da mutumin da an nesa da wanda a kusa da wanda an matsakaici duka za ka yi cewa ya tami ta farko dama ita ce umul babi ko? saboda haka namijin na nesa yake za ka yi cewa ya rajulan in kuma kusa yake gama gashi da ke kana cewa ya rajulan eh in tsakiya yake za ka yi cewa ya rajulan amma duna a kawata banda sauran harufa guda hudu su ba haka suke ba to suya suke ya ce wa aya wa haya to su wa'annan guda biyu da aya da haya wudi'at lil munadal ba'id faqat su sai wanda an nesa can kana cinka ne ka ce haya ko aya rajulan immi in yana nesa in yana kusa da kai ka ce aya rajulan to za a yi ma bulala wa ai ita kuma ai wal hamzatu da hamza lil munadal qaribi su kuma sai wanda a kusa gashi tare da kai sai ka ce ai rajulan ko ai zaidu ai muhammad eh ko a rajulan ko rajulun sai dai ya ce akwai ƙarin bayani lakin hamzata sai dai ita hamza za ka yi amfani da ita lil'aƙarabi ga wanda ya fi zama kusa wanda ya fi zama kusa in wanda za ka kira duk yake da kai to an fada son ka sami hamza amma in yana ɗan nesa kaɗan to sai ka yi amfani da ai shine cewa ailil munada almutawassit eh ita kuma ai ana amfani da ita ga abin kira wanda yake tsaka-tsaki wanda bai nesa ba amma kuma ba a cewa yayi kusa to shine karin bayanin da malamai sun kai Allah ta'ala ya taimaka to da duk sanda zaka yi kira yanzu an baka harufa amma in mun shiga babin nida'i can malam ya kawo su kuma za a ƙare sharhi a kansu kuma yanzu darasi za a tambaye su da kowa ya haddace su ka a zo dan wardi a ce mi al'awamil ya kawo kuma ka tsaya kana eh to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh